نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na Masjid Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka na Khulasatu Nurul Yaqin a wannan majalisin namu mai taken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine madubin rayuwar musulmi wannan kuma shine darasinmu na shidda a cikin wannan littafin wanda ya daidai da rana ta biyar ga watan jumada al'akhira hijira daga maka zuwa madina 1447 rajab ko? na biyar ga watan rajab na muna dare na shidda kenan dan ba a manta ba za mu tashi darasi na 33 safha ta 25 27 vincent ida'u quraishin lirrasuli sallallahu alaihi wasallam cutawar da quraishawa suka rika yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati zaujin rasuli wa ammihi bayan rasuwar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ɗan uwan ma'aifinsa Abu Talib akhadat quraishun tu'zir rasula quraishawa sun riƙi cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama 'yan magana suka ce rashin musta ke sa 'yan kusa yawo ma'ana dama abin da yasa suke tsoron cutar da manzon Allah shine kasancewar akwai wannan manyan mutanen Khadija da kuma wa da kuma Abu Talib to yanzu rashin su Abu Talib sai ya jayo sun samu dama ta cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kanu yansuruna alaihi turab sai suka kasance suna zuba ma manzon Allah ƙasa yana cikin sallah wa yad'una awsakhal hayawani alaihi fi salatihi kuma suna dora masa dauda ta dabbobi a cikin sallarsa wata rana manzo Allah na sallah yana a cikin sujada suka dauko sala jazurin shine tumbi na meke da suna na taguwa an san tumbi ko wanda a cikin shi ne duk wata dauda da mutum yace take tsayawa to daudar da ke cikin tumbin nan gaba ɗaya suka zo suka zazzage wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah ga wari ga dauda ga nauyi kuma domin tumbi na raƙumi yana da nauyi sosai wa ta'allaqu bihi marratan wataran kuma ta'allaqu bihi ay masaku wataran sun rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sun sashi lungu watarana wa qalu lahu suka ce masa anta alladhi turidu an taj'ala al-alihata ilahan wahida kai ne kake son ya ka sanya abun bauta ya zamanto abun bauta guda suna bugun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne kake so kace Allah guda ne ubangiji guda kawai za a bauta ma fataqaddama abubakar sai abubakar ya gabato ma'ana abubakar yayo sauri wa khallasahu minhum ya tsiratar da manzon Allah daga gare su wa qala lahum sai yace musu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah shin za ku kashe mutumin wannan mutum dan ya ce ubangiji na shine Allah za ku kashe shi dan ya ce ubangiji na shine Allah as'ilatun tambayoyi ma da amilat quraishun ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ba'da wafati zawjihi wa ammihi mi quraishawa suka rika yi manzon Allah bayan rasuwar matarsa da dan uwan ma'aifinsa a tu'zir rasula ko sun rika cutar da manzon Allah bima da kanu yu'zunahu da mi suka kasance suna cutar da shi in yana sallah ko ana zuba mishi ƙasa ana zuba mishi dauda ماذا قالوا له لما تعلقوا bihi mi suka ce masa lokacin da suka rike suka sa salungu a kai ne ke so ka sanya ubangiji guda man khallasahu minhu waye tsiratar da manzo Allah daga gare su abubakar al-khulasa takaitawa ishtadda iza'u quraish lin-nabi quraishawa cutarwar su ga manzo Allah ta tsananta ba'da wafati zawjihi wa ammihi bayan rasuwar matarsa da dan uwan ma'aikinsa hatta hammu bi qatlihi har sai da ma suka so su kashe shi wannan gabar darasin da za mu ɗoka a ciki shine min kamalin hubbi addifa'u anil muhib yana daga cikin kamala ta soyayya ka riƙa ba wanda kake so kariya abubakar yana son manzo Allah ko baya so a ai shine malam bawan ko to kun gani dan ya san da yana daga cikin soyayya ka ba wanda kake so kariya shi yasa ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ba ta yiwa a ce kana son mutum amma kaga ana cutar da shi baka ni ba baka kama mishi ba hasali ma ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man radda an irdi ahi akhihi radda Allah an wati nar yawm al-qiyama duk wanda yaga ana cin mutuncin dan uwansa ya kare daga cin mutuncin da ake masa to Allah zai kare masa wuta a ranar al-qiyama ba ma wai masoyinka ba dan uwanka ana gane da kyau ko kun san akwai dan uwa wanda baka so akwai dan wanda kana so to ina ga wanda kake so kenan in muna so in muna son mutum ba ma mutum ba a'a kowanne musulmi mu yi kokari mu bashi kariya in mun ga ana cin mutuncinsa wanzu Allah ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka dai ne ya kasance shi ke zalunci ko zaluntar sa ake sahabbai suka yi mamaki to nansuruhu in kana mazluman wa amma in kana zaliman fa kaifa nansuruhu e mun san in mutum shi ake zalunta za mu iya taimaka masa to amma in shi ke zaluncin ya za mu taimaka masa sai manzo Allah ya ce ku hana sa zaluncin shi ne ne shi ne kun taimaka masa raba mugu da makami ibada ne ko wannan shi ne kenan wani mai hikima yake cewa idza sha'a al-hariqu bi baiti jarin fa baituka qad yasiru ila as-sa'idi wa man yakhdhu al-akhahu fi ar-razaya yadhallu ala az-zamani bila nasiri yace idan kaga makwabcinka wuta ta tashi a gidansa kama a kashe ya ce in ba haka ba to gidanka zai zama to jahannama ma'ana kai ma gidanka ba zai tsira ba ya ce kuma duk wanda yake taimaka ma wanda yake neman taimakonsa yana da ikon ya taimaka masa to shi ma sai Allah ya ƙi taimaka masa a lokacin da yake neman me yake neman a taimaka mishi wannan shi ne mu kasance yan uwa masu ba da kariya ga yan uwanmu in mun ga ana cutar da su alhijratu ila ta'if hijira zuwa ta'if ta'if sunan wani gari ne da yake a cikin hijaz da yake makwabtaka da madina da makka lamma ra'ar rasulu sallallahu alaihi wasallama istihanatu ko istihanata quraishin bihi lokacin da manzon Allah ya ga a rainin da quraishawa suke masa da cutarwar da suke masa hajara fi sanati al-ashirati ila ta'if yayi hijira a shekara ta goma zuwa garin ɗa'ifa ma'a zaid bin harisa tare da zaid bin harisa an san zaid ko mun yi labarin shi mun yi tarihin shi a darasin da ya gabata kenan tare da shi manzo Allah ya yi hijira wata wajaha ila saƙifin sai ya fuskanci jama'ar saƙif wasu ƙabila ce ake cema saƙif kenan a ta'ifkin da ya je sai ya je a wajen ƙabilar saƙif domin a lokacin kowa da unguwarsa wa talaba minhum nusratahu ala qaumihi kuma ya nema daga gare su su taimaka mishi akan ceto mutanansa daga wuta ma'ana akan yada addini a cikin mutanansa faraddu alaihi raddan qabihan sai suka mayar masa da martani martani mummuna wa amaru sufaha'ahum kuma suka umurci wawayensu wa abidahum da bayansu ya subbunahu suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ramawhu bil hijarati kuma suka rike jihon manzon Allah da duwatsu hatta salad damu min araqi bi rijlaihi har sai da jini ya rika gudana a ƙasan dugadugansa jini daga kai yana zuba har sai da ya kai ami a kawafinsa nuni ne zuwa ga yawan mi yawan jinin da ya zuba وكان زيد بن حارثة يمنع عنه الأحجار kuma zaid bin haris ya kasance yana tare ma manzon Allah duwatsu hatta usiba bijirahatin fi ra'sihi har sai da aka ji masa da jimuwa mai yawa a cikin kansa lokacin da ake jihon manzon Allah zai da haka yazo yana karewa dan duwatsun kada su samuwa su samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duwatsun suka yi yawa har sai da aka same sa ga Ahmadun kunne kun san Ahmadun kunne ko ba Ahmadu na gidanku ba sai da aka same sa ga Ahmadun kunne to bugu babu wanda yake illa kaman bugu ga Ahmadun kunne idan aka bugi mutum ga Ahmadun kunne somewa yake to da aka same sa ga Ahmadun kunne sai ya some yanzu kenan babu tun kariya ko sai ya kasance yanzu duwatsun suna samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma lam yanal minhum khairan a lokacin da manzon Allah bai samu wani alkhairi a wajensu ba raja'a ila makka sai ya koma a makka ba'da an makasa bainahum bayan ya zamna a cikin su shaharan wata guda duk wanda wannan wulakancin da suka wa manzon Allah wata guda yayi yana me yana me yana zaune tare da su yana dai kiran su yana jurewa mai yawa a cin magaci amma ina bukata bata biya ba as'ila tambayoyi متى هاجر النبي متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف يوشني manzo Allah ya hijira zuwa Daifa lokacin da yaga wulakancin Quraysh yayin yawa man hajara ma'ahu waye hijira tare da shi Zaid bin Harisa ila man tawajjaha to da hijirar ina ya tahi zuwa Taif a Taif ma wajen kabilar Saqif hal ajabu talabahu har sun karbi abin da ya nema ba su karba ba man kana yudafi'u an waye kasance yana yana bashi kariya lokacin da ana jihuwarsa zaid dai ko wannan yana nuna darajar zaid shi yasa a cikin alkur'ani babu sahabin da sunan sa yazo a cikin alkur'ani sai wa zaid shi kadai ke da wannan darajar da falala zaid bin harisa kan muddatu iqamatihi bainahum ma'ana jimawa adadin kwana nawa yi a wajensu su wata guda alkulasa takaitawa lamma shaddal adha lokacin da cutarwa ta tsananta da ake ma manzon Allah hajaran nabi sallallahu alaihi wasallam ila ta'if manzon Allah ya hijira zuwa garin da'ifa huwa wa zaid ibn haritha shi da zaid bin haritha wa arada amrahu ala saqif kuma ya bijiro da al'amarinsa ya ma'ana ya bijirar da musulunci ga kabilar saqif abin da ya samu zan Allah ya fara zuwa wajen kabilar Saqif don suna da alaka da su ta jini shi yasa ya fara zuwa a wajensu faraddu alaihi raddan qabihan sai suka mayar masa da mayarwa mummuna da martani mummuna wa azawhu kuma suka cutar da shi wa kana zaidun yadfa'u anhu al'adha kuma zaid ya kasance yana kare ma manzon Allah cutarwar su darasin da zamu ɗauka a wannan gabar shine rahmatun nabi sallallahu alaihi wasallama li ummatihi rahamar manzon Allah gawa ga al'ummarsa tausayin da manzon Allah yake ma mi yake ma al'ummarsa ka ji wa azabtar azabtarwar da ake masa bai ce kai bari in yadda in yadda dan mangur in huta da kuda ba ana gane da ke ku duk da wannan ya ci gaba da yi kai bari ma dai abun mamakin da ya faru lokacin da mutanen Saqif kin nan suka shehi manzon Allah jini yana zuba a kansa fushin Allah ya taso an taɓa masoyinsa sallallahu alaihi wasallam to sai Allah maɗaukakin sarki don ya faranta ma manzon Allah da rai bai ɗauki hukunci kai tsaye ba sai ce bari a tambayi shi abin da yake so shi za a ne shi za a yi su ai kasan ba abin da ya kai ka ba mutum dama ko iyakar dai ɗaukan hansa ko a ce ka gai abin da kake so shi za a yi maka aka turo mala'ikan mala'ikan duwatsu yazo yace inni rasulullahi ilaika ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ka ana gane da kyau ko akan ka umurce ni ko ka gayi ka gayi in kana so duwatsun nan guda biyu da suka sanya su tsakiya in haɗe su in yi musu kisan sabro ai sabro ba haka ake kashe shi ba ko ya ake masa a tabe shi ake ko in kana so duwatsun nan guda biyu da suka tsakiya in tabe su in game su in halaka su gaba daya sai manzo Allah ya ce bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man la yushriku bihi shay'a za Allah ce a'a ba ta kai can ba a'a ni dai abin da nake so Allah ya sa a cikin tsatson su a samu ‘ya'yansu da za su zo wanda ba sa shirka da Allah ma'ana in su busu musulunta ba to ya Allah ka sa ɗiyansu su kasance musulmai haka ko aka yi da ƙarshe garin fa'il sai da ya kasance babu mushirki ko guda da manzon Allah ya ba da dama da tun wannan lokacin an ƙare zancen ɗaifa ko sai dai tarihi amma haƙurin manzon Allah da tausayin shi gaba ga al'ummar shi shi yasa ya zo a cikin arrahikul maktum ko kuma a cikin ma asalin wannan littafin na nurul yaqin lokacin da manzon Allah ya ce haka bai nemi azabtar da su ba sai mala'ika jibril ya ce sadaka man sammakar ra'ufur rahim ya yi gaskiya wanda ya sanya maka sunan ar-ra'ufur rahim mai tausayi mai jin kai wa yake nihi Allah madaukakin sarki ishara ce zuwa ga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kara mana son manzon Allah amin isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatihi wa mi'rajihi zuwa sama da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mi'raj isra'u shi kuma tahiyar da aka yi da shi da dare za a ma bayyana mana me ma'anar isra'i da mi'raji في السنة الحادية عشرة أشيكرا تقوم شاء أكرمه الله بالإسراء والمعراج الله يا كرم منظر الله da isra'i da mi'raji fal isra'u abin da ake ce ma isra'i huwa tawajjuhun nabi sallallahu alaihi wasallama laylan shine tinkarar da manzon Allah yayi da dare min al masjid al harami daga masallacin harami ila al masjid al aqsa har zuwa masallacin qudus idan muka zo a cikin littafi na gaba za mu ji ya labarin tahiyyar ta manzon Allah ta kasance balaguran wal mi'raju shi kuma mi'raji huwa su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ila al'alam al'ulwi shine hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa duniyar sama wa fihi furidatu salawatu al-khams a wannan lokacin ne kuma aka farlanta salloli guda biyar ana gane da kyau ko وفي صبيحة ليلة الإسراء كما أوايوا ساهر درن إسرائيل علمه جبريل الصلاة وأوقاتها جبريل يكو يدشي صلى دلوك التنتا جبريل يسبكو يكو يد منزا الله غا يندا أكي صلى كما غامي كما غا لوك التنتا أنا كسا أبن دي فارو Allah maɗaukakin sarki a duk lokacin da ya jarabci manzon Allah da wani kunci kuma sai ya buɗo masa wani farin ciki ba manzo Allah an ce ya shiga damuwa ba da ya rasa wa Khadija da wa da kuma dan uwan ma'aikinsa ga cutarwar da ake masa a tunaninka in an ce manzo Allah me yake so me yake me yake komi faranta mishi rai shine yaje a wajen wa yaje a wajen wa yaje a wajen Allah sai Allah yake to za mu faranta maka da rai to yau da dare ma zaka zo ka gana da mu tahiyar da manzon Allah yi a wajen Allah madaukakin sarki yanzu duk wata damuwa a da sai ta tayi ne sai ta tayi a banza inna ma al-usri yusra ana gane da kyau ko wannan shine kenan a Isra'i da Mi'raji akwai wa'azi mai girma a ciki kuma kissa ce wadda take da tsawo idan mun zo a littafi na gaba za ku ji a ciki insha Allah ban so in kawo shi amma muka je gaba za ku ji amma akwai wa'azi mai girma a ciki wanda abin mamaki ne ya faru musamman ga ƙwarishawa tunda an ɗauki manzon Allah a cikin daren nan an je da shi a meke da suna masallacin ƙudus a lokacin da babu jirgi kuma a cikin dare guda shi yasa da sahi da ya tashi ya ba wanda tsakanin tahiya daga masallacin harami daga makka zuwa ƙudus tahiya ce ta watanni ana gane da kyau ko amma shi manzo Allah cikin dare yake musu daddare ya je masallacin Qudus sai suka ce ah kina haukace ta tashi ko me su gani suke ba ta yiwa suna zuwa suka ce to bari yau zamu ga Abubakar in zai gaskata manzo Allah in zai gaskata Muhammadu ba da an ce Muhammadu ya ce kaza ba yau zamu ga yau zamu ga kulwar daka game da shi kai Muhammadu ho ya shara ta ya ce wai daddare an yi hijira da daddare ya je masallacin Qudus tahiyar da sai an yi watanni kamin a kai ya ce ya haɗi suka ce e sai ya ce sadaka ya yi gaskiya to daga wani lokaci aka ce masa as-siddiq ana gane da kyau ko lokacin da kowa ya karyata manzo Allah shi sai ya mi shi sai ya gaskata sa alhali tahiyar da aka yi da manzo Allah an yi da ita ne akan wata taguwa wadda ake cima buraka wadda a yanzu babu ita a duniya a lokacin annabawa amma akwai ta ita sawunta shine daidai ƙarshen inda take gani yanzu idan ka duba a inda ke da hili babu wani abu da zai tare maka a gabanka idan ka kalla inda ƙarshen ganinka yake to ita nan ne takunta ɗaya ana gane da ke ku? to za a yi tafiya mai nisa ko ba za a yi za a yi tafiya cikin ɗan lokaci kaɗan za a yi tafiya mai nisa to da wannan taguwar aka je da manzo Allah a ina a masallacin Qudus a cikin wannan daren ana gane da ke ko wannan shine kenan malam yace as'ila tambayoyi fi ayi sanatin akramahu Allah bil Isra'i wal Mi'raj a wace shekara ce Allah ya girma manzo Allah da Isra'i da Mi'raji shekara ta goma sha ɗaya mal isra'u menene isra'i shine tahiyar da manzon Allah yayin daddare zuwa ina masallacin Qudus mal mi'raj me mi'raji yawa shine tahiyar da aka yi da manzon Allah zuwa ina zuwa sama ma za furida fihi me aka farlanta a ciki salloli guda biyar man allamahu salata wa awqataha waye koya ma manzon Allah sallah da lokutanta jibril dan aiken wa Allah madaukakin sarki ko al-khulasa ta kaitawa fi sanati al-hadiyati ahadiyata ashara a shekara ta 11 akramahu Allah bil isra'i wal mi'raj Allah ya girma manzon Allah da isra'i da mi'raji wa fiha furidatu salawatul khams kuma a ciki ne aka farlanta salloli guda biyar darasin da zamu doka a wannan gabar shine manzilatus salati fil islami matsayin sallah a cikin me a cikin musulunci ita ce wadda da za a farlanta ta sai da aka ji a ina sai da aka ji a can sama ita kadai ce ibada da za a farlanta ta sai da aka ji a can sama aka ne aka farlanto ta shi yasa ta kasance mararraba tsakanin me musulmi da kafiri al'ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara bambancin mu da su da mu da kahurai shine sallah da mutun ya bar sallah ya ne ya kahurta a ɗabi'ar hausawa suna da wani karin magana wanda yake nuna haka ina yawan ka karin magana ne na akwai wani surprise da zan muku dangane da karin magana na hausawa ana gane da kyau ko wanda koyo muhadarar da za mu yi kawai cikin karin magana ne na hausa za mu yi ta ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan akwai littafi da nake rubutawa mai taken hikimar magana a cikin karin magana ana gane da kyau ko ina bisa kan aikin littafin to daga cikin karin magana wanda muka samu na hausawa wanda ya daidai da nassosi na alkur'ani da sunar manzon Allah su suke cewa duk daya wai ba ma guje wai marar sallah ya je gidan ba ma guje an san ba ma guje da hausa shi da wanda baya da addini suka ce duk daya wai marar sallah ya je gidan ba ma guje me suke ce su nuna kenan ba bambanci da wanda baya da musulmin da baya sallah da me da ba ma guje domin bambancin musulmi da kafiri ne take sallah duk daya wannan karin magana na shi daɗin shi sosai duk daya wai mara sallah ya je gidan ba ma guje ana gane da ke ko wannan shi ne kenan ba na ba su da bambanci kenan da'awatul qaba'il ila din darasi na gaba kiran kabiloli zuwa ga addini ma'ana manzo Allah ya huta yanzu a cikin wajen Makka da Madina yana kiran sauran kabilu zuwa ga addini bayan da a cikin kabilar Qurayshawa kawai yake zallar rasulu 10 sanawatin yad'u quraishan ila ad-din manzo Allah yayi shekara 10 yana kiran Qurayshawa zuwa ga addini billini war rifqi tare da sausautawa da sauƙaƙawa falamma ra'a shiddata inadihim lokacin da yaga tsananin taurin kansu kamar ɗan jiginya wata asubahum alaihi da kuma mai ke da suna daskarewa da suka yi akan wannan addini nasu shine ta'assub ana gane da kyau ko shine ma'anin da ra'ayin riƙau da suka yi game da addininsu game da aƙidarsu ta bautar gumaka wa man ahum nashra din da kuma hana masa da suka yada addini kharaja fi sanati al-hadiyati ashara ya huta a shekara ta goma sha ɗaya minan nubuwati minan madinati ko? a'a na akwai kuskure ba minan nubuwati ba ne kharaja fi sanati al-hadiyati ashara minan nubuwati ila al-qaba'il fi aswaqihim na'am normalan min makka ne kamata a ce ana gane da kyau ko ko kuma mai yake da suna min buyutihim to al'ahamu dai abinda suke nihi ya huta a shekara ta ta goma sha ɗaya daga cikin gidajen ƙurashawa ilal ƙaba'il zuwa ga sauran ƙabiloli fi asuwaqihim a cikin kasuwanninsu kusa ana iya samun mai yake da suna kuskure na taba'a ma'ana wajen rubutu domin abin da jina maka kuskure shine a sa magana inda ba ta da ma'ana me annabta ya an ce ya huta daga annabta ya je wajen ƙabilu yana da ma'ana? bai da ma'ana wannan shi ne kenan kenan ya huta dai daga cikin mutanen madina mutanen makka ya shiga a sauran ƙabilu cikin kasuwannin yana bin su yana kiransu zuwa ga musulunci wasara yad'uhum ila din sai ya kasance yana kiransu zuwa ga addini fakana minhum man yaruddu raddan qabihan sai ya kasance daga cikinsu akwai wanda yake maidawa da mummunar martani akwai wanda suke martani da mummunar martani wa minhum man yaruddu raddan hasan akwai kuma wanda suke martani wanda yake mai sauki akwai wanda suke maidawa suke raddi da raddi wanda yake mai kyau wa kana min aqbahihim raddan banu hanifa wanda suka hi kowa ko munan taraddi sune mutanen banu hanifa jama'atu musailamatal kazzabi jama'ar 'yan kabilar musailamatul kazzab musailamatul kazzab shi ma wani wani kasurgumin mujirmi ne zindiki wanda ikirarin shi annabi ne kuma shi ne farko wanda ya fara ikirarin shi annabi ne manzon Allah na raye duk sauran da suka biyo baya bayan rasuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi hijira daga Makka zuwa Madina ƙabilunsa sun yi hijira suka je sun je wajen manzon Allah don su shiga addinin musulunci da suka je shiga musulunci sai gaba ɗaya suka yi mubaya sai shi kaɗaya bai mubaya ba me yasa bai mubaya ba a ashi ma annabi ne ana gane da kyau ko bayan sun koma sai ya turo wa manzon Allah da saƙo later min musailamata min musailamata rasulillahi ila muhammadin rasulillahi an gane daga musailama manzon Allah zuwa ga muhammadu manzon Allah ana gane da ko shine min musailamata rasulillahi ila muhammadin rasulillahi sakon a cikinsa shine ka san da cewa Allah ya turo ni nima annabi kamar yadda ya turo ka annabi ana gane da kyau ko yace dan haka mulki yanzu a raba shi gida biyu yace ko da yake ku shawa na san mutane ne azzalumai haka ne sakon ya ne ya kumsa manzon Allah ya raba mulki ya gayi ga mulkin sa shi ma ga nashi sai manzon Allah ya sa a rubuta a rubuta tun da shi manzon Allah bai iya rubutu ba sai yace shi kuma a farko min muhammadin rasulillahi ila musailamatal kazzab a nan ne alkazzab ya shigo sai sunan yabe shi amma a can da sunan shi musailama kawai min muhammadin rasulillahi ila musailama talkazzab ana gane da kyau daga muhammadu manzon Allah zuwa ga musailama makaryaci assalamu ala man ittaba alhuda kun san dama shi shi kahuri ba a ce mishi assalamu alaikum sai dai assalamu ala man ittaba alhuda sai dai in shi ya maka sallama kuma ka tabbata da sallamar daidai take ana gane da kyau ku ya halatta wannan lokacin idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi asal minha aw rudwa sai kace mishi alaikum assalam ka bai da mishi amma kai kace mishi assalamu alaikum a sai dai kace mishi bonjour bonsoir ina wuni ina kwana mata aran goma ta aran kane ana gane da kyau ku wannan shine kenan wa zalika assalamu ala man ittaba al-huda yace innal arda lillahi yurithuha man yasha'u da farko dai kasa ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya so ana gane da kyau ko da ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryatar da shi ya nuna ya musulunta ko kuma a yaƙe sa to ya bayyana annabta ta sani a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah ya rasu Abubakar ya ɗora runduna wadda ta je aka yaƙe su aka hallaka su labarin ne mai tsawo in muka zo a cikin sira mai tsawo za mu ji shi shine musailama na da misali yanzu idan mutum ya cike ma mutum sallama tun daga farko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana halatta mutum ya bada masa da wa alaikum wasu suna cewa wai kafin da ya ba mutum wa alaikum eh gaskiya haka ne wanda ba musulmi ba shine ake cewa wa alaikum ana gane da kyau ko kuma haka yazo a sira yahudawa sun kasance in sun zo wajen manzo Allah su ce assalamu alayka mutuwa ta tabbata akan ka Muhammadu to an yi daidai Aisha na wasu tace kuma mutuwa ta tabbata akan ku bala'i da balbalin bala'i na Allah ya tabbata akan ku Aisha ta shiga mu manzo Allah sai sai manzo Allah ta mata Aisha mahalan mahalan a Aisha bai kai haka ba a ce musu wa alaikum kawai abinda kuke roƙon mana kuma ya tabbata akan ku ana gane da ke ko daga wani lokacin sai aka samu kenan wa alaikum ake cewa in ya zama to sallamar da suka yi akwai kuskure sai a ce musu wa alaikum amma in daidai suka yi to dalilin wannan ayar sai a mayar musu da yadda suka yi ana gane da kyau ko wallahu ta'ala kenan kaka ce musulmi wa alaikum in ka san wannan darasin wani ce ma wa alaikum ka ci kwanashi ala sai an yi shari'a ko dan ya ce maka abin da kafare ake ta ce mishi wani mi ka doke ne in shi adarawa mi ka doke ne ana gane da kyau ko to in bai sani ba kuma a nan lokacin sai ka ce musu to karka sake ka hori ake ce ma wa alaikum as'ila tambayoyi kam sanatan zallar rasulu ya duku quraishan shekara nawa manzon Allah yayi yana kiran quraishawa ashara ko shekara goma fi ayi sanatin kada irin qaba'il wace shekara ce ya huta a wajen sauran kabiloli wanda ba quraisha ba shekara ta goma sha ɗaya wa ma kana yaqulu lahum me kasance yana ce musu yana kiran su zuwa ga me zuwa ga musulunci yad'uhum ila din bima za kanu yarudduna alaihi wace amsa suke mayar masa wasu ana gane da kyau ko wasu suna maidawa da mummunar amsa wasu kuma suna cewa a'a cina ka in cinawa ba ruwa bane rike musuluncin kaka in rike nawa addini na bautar gumaka ana gane da kyau ko idan ba yabo ba fallasa alkhulasa takaitawa fi hadhihi sana a wannan shekarar dai ta 11 arada nafsahu ala alqaba'il fil aswaq bazan Allah ya bijirar da kansa ya gitta kansa ya nuna kansa ga kabiloli a cikin kasuwanni fa ajaba ba'dhum sai wasu suka karba wa radda ba'dhum raddan qabihan sai wasu su suka mayar da mummunar mayarwa darasin da zamu doka anan shine al-israru 'ala al-matlub dagewa akan abin da kake nema shekara goma shekara goma manzo Allah na bayan Qurayshawa su musulunta amma ɗan mi suka musulunta ɗan kaɗan amma bai sa wannan manzo Allah ya ne ba ya yi ƙasa a ruwa ya bari kenan darasin da za mu ɗoka kenan duk abin da kake nema ka dage a kan neman ‘yan magana suka ce mai nema yana tare da samu wani mai hikima yake cewa wa kalla man jadda fi amrin tatallabahu wasu tashaba sabara illa faza bin zafari ya ce duk wanda ya yi haƙuri akan abin da yake nema kuma ya dage akan neman ya ce tabbas sai ya cin magaci sai ya samu buƙatarsa duk wanda ya dage ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan har yanzu kuma wani mai hikima yake cewa in kana neman ilimi domin shi ne mafi girma abin da ake nema ko ya ce utlubul ilma kazzubabi idha ma taradubu ya'udu fi kulli halin ya ce ka nemi ilimi kaman kuje wanda a duk lokacin da aka kore sa komowa yake ai kun san kuje ko yanzu kai ne bakin ka ke da wani dan dabri dabri ko hannu kake da dabri dabri kuje na so ya hau in ka kore shi yana tahiya yana zuciya bai zuciya yake yi dogewa da yake dole sai ya lasa ana gane da teku yan magana suka ce daɗi ya hare amfani in ji kuje ma'ana shi kuje daɗi ya ji masa rayuwarsa in dai zai lasa to ko zai rasa ko zai rasa rayuwarka ne to bukata ta biya ko to ka kasance a haka amma wajen neman ilimi fa amma wajen neman kuɗi wajen duniya ka kasance haka a'a rayuwa ta fi kuɗi amma shi addini ya hi ne ya hi rayuwa ilimi ya hi ne ya hi rayuwa domin shi ne addinin gaba ɗaya kenan dai duk abin da muke nema mu dage yan uwa masu girma wannan shine kenan badu islamil ansari farawan musuluntar al'ansar su ne mutanen madina ana ce musu al'ansar ne li'annahun nasarar rasula sallallahu alaihi wasallam domin sun ba manzon Allah cin nasar ma'ana sun taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sanatil hadiyata ashara a shekara dai har yanzu ta goma sha ɗaya qadima makkata sittatu nafarin min arabi yasriba sun zo a makka mutum shidda daga cikin larabawan yasrib suna ne na madina yana daga cikin sunayenta yasrib asali ma ba a ce mata madina ba sai da manzon Allah ya je a madina ana gaya da kyau asali a can da yasrib ake ce mata zuwa manzon Allah ne ake ce mata madinatun nabi ana gaya da kyau na daga cikin larabawa na madina lil hajji dan saboda aikin hajji fada'ahumun nabi sallallahu alaihi wasallama ila al-islam sai manzon Allah ya kira su zuwa ga musulunci wa ila mu'awanatihi fi tablighi risalati rabbih kuma suka ya neme su ya kira su zuwa ga su taimaka masa a wajen isar da saƙon ubangijinsa fa amanu bihi sai suka yi imani da shi wa saddaquhu kuma suka gaskata sa ana gane da ke ko in wani ya ka wani zai soka haka rayuwa take wa qalu fi ma bainahum sai suka ce a tsakaninsu wallahi innahu annabiyyu alladhi ta'iduna bihi alyahud wallahi wannan shine annabin da yahudawa suke muna barazana da zuwansa ana ganin dake ko wa kanu yastaftihuna ala alladhina kafaru ana ganin dake ko a cikin suratul baqara sun kasance yahudawa tun kamin zuwan manzon Allah suna ma suna ma mutanen Madina barazana laraba barazana annabin ƙarshe zai bayyana a cikinmu zai bayyana in yazo za mu haɗa gwiwa da shi mu yaƙe ku shi ne ma'anan suka ce shi ne annabin da yahudawa suke muna barazana da shi fala ya bi kuna ilahi to ku zo mu yi gaggawa kada su riga mu zuwa ga gare sa mu riga su ko walan ma raja'u ila biladihim lokacin da suka koma a garinsu na madina zakaru li qaumihim dhikran rasuli sun ba mutanensu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wada auhum ila islam kuma suka kira su zuwa ga musulunci fantashara dhikruhu fil mudini sai labarin manzon Allah ya yadu a cikin garuruwan Madina wa hadha huwa bad'u islami arab yathrib wannan shine farkon musuluntar larabawan Madina as'ila tambayoyi man kalima makkah fi sanati al-hadiyata 10 min an-nubuwah wa ya zo a makka a shekara ta goma sha ɗaya ta annabta arab yasrib nasrun min arab yasrib ko wasu mutane daga cikin qurayshawa daga cikin mutanen madina ma za qala lahum ar-rasul bima za Allah yake musu a ya kira su zuwa ga musulunci kuma su taimaka mishi akan me ya hada sakon Allah hal amanu bihi har sun yi imani da shi eh tabbas ma za fa'alu ba'da ruju'ihim ila biladihim ya suka yi bayan sun koma garuruwansu sun kira sauran al'ummarsu ko alkulasa ta kaitawa wafi hadhihi sanati a wannan shekarar ne ta goma sha ɗaya kadima makka ta manzon Allah ya zo a makka lil hajji domin hajji a'a wafi hadhihi sanati a wannan shekarar ce kadima makka ta lil hajji suka zo a hajji sittatu nafarin min arabin madina mutum guda shidda daga cikin mutanen madina fa aslamu sai suka musulunta wa nasharu zikrar rasuli sai suka yada labarin manzon Allah fil madina a cikin madina darasin da zamu dauka a wannan gabar shine fastabiqul khairat wannan kuma aya ce ta alqur'ani fastabiqu alkhairat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat kowa da abin da yake nema amma ku ku yi ganganto wajen neman me wajen alkhairi darasin yana koya mana idan ka ga alkhairi to kai gaugawa wajen me wajen me wajen neman sa wajen kokarin ganin ka same sa domin gashi mutanen Madina suna jin labarin manzo Allah kai tsaye suka me suka karba suka gaugawa zuwa ga aikin alkhairi wannan yana daga cikin siffa ta mutunan kirki in aikin alkhairi ne su ne masu riganganto in na duniya ne ku suna tura wasu an zo wajen sallah sahu na gaba bai yi da cika ba sahu bai cika ba gaugawa kowa yake ba wani ka wani bismillah a wani shirme kawai ana gane da kyau ko da kaga mutum na wannan to akwai jahilci sai idan ka san wanda kake tura wannan dan kaga kusa ga liman ne shi zai iya gyara ma liman in an samu me in an samu akasi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa لا يزال قوم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله mutane ba za su gushe ba suna ja baya game da al'amarin sahu khassa umuman mutane ba za su gushe ba suna ja baya game da gaugawa wajen alkhairi face wannan ja bayan ya karasa su ja baya ma'ana face wannan ja bayan ya sa sun zamanto 'yan baya a lahira ka san yasa suka ce dan baya ai kun san me ake dan baya ko wannan shine kenan kenan marar rabo hasararre kenan ana son gaugawa a wajen aikin alkhairi idan aikin alkhairi yazo kana da dama kai gaugawa wajen yi kada ka ce a sai an jima kada ka yi taswif in magana suka ce a bari ya huce shi ke kawo rabon wani kaga sahu bai ida cika ba sai ka tsaya can baya ana ganin a sauri zo in baka shiga ba wani yana shiga sallar da zai yi a sahun gaba yana iya samu lada linki akan kai sallar da kai a sahu na ina sahu na baya wannan shine kenan ana neman taimako kana da abun bayarwa isauri ka bada kakkaci a sai gobe zan bada a zo kana zuwa gida madan ta ce maka ah gobe suna da biki wa ka gani a bari ya huce ya yi aiki ko yanzu in ka bata ba rabon ka bane rabon waye rabon ta ne amma da ka bada rabon wane ne a bari ya huce shi yake kara ba kenan ba wurin tuwo bane ba ake kawo wannan wannan karin magana wannan karin magana yana da amfani sosai zaka iya kai wa'azi da wannan karin magana a bari ya huce shi yake kawo rabon wani kenan uwa mu kasance a wajen aikin alkhairi masu riganganto bai'atul aqaba al'ula mubaya'a ta aqaba ta farko abinda ake cewa mubaya'a shine yarjejeniya ta shiga musulunci ko yarjejeniya ta yarda da shugabancin wani duk ana ce mishi mubaya ana gane da kyau yanzu lokacin da ake vote in kuka kada ƙuri'a ga wanda kuke so wanda kuke son nan ƙuri'ar da kuke kaɗawa kamar kuna masa mine ne mubaya ne ana gane da kyau wannan shi ne kenan mubaya shi ne yarjejeniya ko miƙa wuya ga wani al'amari ko ga wani addini shi ne ake cema albai'a albai'atul aqaba al'ula bai'a ta aqaba ta farko aqaba sunan wuri ne fi sanati saniyati ashara a shekara ta goma sha biyu mun hita shekara ta goma sha ɗaya ko? kadiman isna ashara rajulan min arabi al-madina mutum goma sha biyu daga cikin larabawan madina sun zo a makka fashtama ubin rasuli sallallahu alaihi wasallama inda al'akabacin ula sai suka haɗu da manzon Allah a wajen al'akaba ta farko wa baya'u alal islami kuma suka yi mubaya'a suka yi yarjejeniya akan shiga musulunci bishurutin da sharuɗa ga sharuɗan ala Allah yi shirku billahi shay'an akan kada su yi shirka da Allah da komai wala yusriqu kuma kada su yi swata wala yazunu kuma kada su yi zina wala yaqtulu auladahum kuma kada su kashe 'ya'yansu wala ya'tuna bi buhtanin yaftarunahu baina aydihim wa arjulihim kuma kada su rika zuwa da wani kyarkyaran ƙarya suna dawa shi a gabansu da bayansu wannan kinaya ce akan ka ɗoki ɗawon da ba naka baka ce naka ne ko ka san ɗan nan naka ne kuma ka ce na wane ne na wance ne an yi yawan samun shiga mata sun san ga wanda ya musu ciki amma su ce a wannan ne domin a lokacin rayuwa ce ake ta jahilci to shine ma'anan kada su ɗallafa ma wani ɗawon da ba nasa ba wala ya asufi ma'arufin kuma kada su saba a cikin abin da aka umurce su fa'in aufau falahumul janna idan sun cika alkawalin nan sharɗin da suka yi to suna da aljanna wa in asabu min zalika shay'an amma idan suka saba wani abu daga cikin wannan sharuɗin fa amruhum ila Allah to al'amari sai yana wajen Allah in sha'a ghafara in ya so ya gafarta musu in abun bai kai shirka ba wa in sha'a azaba in kuma ya so ya musu azaba wannan sharaɗin in kana so ka gansa a cikin alkur'ani suratul mumtahana ko ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabay'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim walamma raja'u ila biladihim lokacin da suka koma garuruwansu arsala ma'ahumur rasulu manzon Allah ya tura tare da su man yu'allimuhumul islam wanda zai koyar da su musulunci wa yufaqihuhum fid dini kuma ya ilmantar da su ilimi na addini fantashara al-islam wanda aka tura tare da su shine Mus'ab bin Umayr ana gara da ko shi manzon Allah ya tura musu da suka musulunta sai manzon Allah ya tura tare da su to ga Mus'ab ya je tare da ku ya koya muku addini shi yasa ake ce masa awwalu safirin fil islami ana gane da kyau ku? premier ambassador a musulunci ambasada aikun sa ambasada ko? me yake da suna wakili da shugaba ke turawa a wata ƙasa waye shugaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waye wakilin mus'ab bin umair yana daga cikin alkabikinsa fantashar al-islamu bi sababihim sai musulunci ya yadu dalilinsu hatta lam yabqa baitun min buyutil madina har sai da ya kasance babu wani gida daga cikin gidajen madina illa wa fihi dhikrul islam face a cikin sa akwai ambaton musulunci mana akwai wani wanda ya musulunta hantsi ne ka gidan kowa ana gane da kyau ko wannan shine kenan as'ila tambayoyi man qadima fi sanati thaniyata ashara wa ya zo a shekara ta goma sha biyu a madina a mutum goma sha biyu ko sha ɗaya na halish ta ma'ubin rasuli har sun haɗu da manzo na eh ala ayi shay'in baya'u akan mi suka masa mubaya'a yawwa ga su can sharuɗa ma za fa'ala ma'ahumur rasulu hina ma raja'u mai manzon Allah yayi da su lokacin da suka koma ya tura tare da su mus'ab wanda zai koya musu addini al-khulasa takaitawa fi sanati thaniyati a shekara ta biyu kadima 12 rajulan min al-madina mutum 12 daga cikin mutanen madina sun zo fa baya'ahumur rasulu sai manzon Allah ya musu mubaya'a inda al-aqaba a wajen al-aqaba faraja'u sai suka koma wa nasharud dina fil madina suka yada addini a madina darasin da za mu ɗauka a wannan gabar shi ne alhirsu alashabab alhirsu alashabab ƙoƙarin sanya matasa gaba-gaba a wajen mi a wajen da'awa lokacin da manzon Allah ya tura mus'ab akwai su abubakar akwai su umar akwai su usman akwai su abuzar akwai su wa da wa da wa da wa dullatti za wannan suna nan amma sai manzon Allah ya zaɓi mus'ab a lokacin bai wuce shekara ashirin da ‘yan kai ba kuma tuzuru an san tuzuru ko gwabro ba ya da aure manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tura sa don ya san matasa su ne a wajen dagewa akan abu in suka sashi a gaba don ya so su ba su da wata damuwa bai damuwa da ya baro gida yaro gida yana inya inya akwai kush ta ƙare kush akwai sirrai fa ana gane da kyau wallahi balle matan mu yanzu da ragwanci da iyayen bu san kush ba ƙyallayen nan su ne za a ta danna ma yaro amma yanzu kai ta danna jaka jaka duk kwana uku sai ka danna jaka ta sayan kush ana gane da kyau in ma aka yi rishin sa'a da ƙazama ta ta danna maka kushin a cikin a cikin dush ko kuma an yi biki su ta danna maka kushi a cikin abin a cikin dush duk dush ta yi bushe ana gani da jago shi sa in za a biki suke cewa a liƙe dushkin nan don saboda suna aikin nasu to antar parenthesis a takaice dai a takaice dai wannan yana nan mana yadda manzo Allah yake kula da ni yake kula da matasa nuna muna akan cewa a cikin al'amarin addini ana so a rika ganin me matasa sai su kuma latizawa su rika biyowa baya ana gane da kyau ko to ku shi amfanin da mus'ab yayi da wani latizo ne aka tura da ba a samu irin wannan amfanin ba dalilin zuwan mus'ab babu wani gida na madina face sai da aka samu musulmi mus'ab ya kasance a madina shababan kamal islamu ya roba ta halloka wa dinan wa wa'ayin fi shidadin mafariki أقاموا لواء الدين من بعد صدعه وأعلوا لواء الحق فوق الخلائق haka mus'ab ya kasance ya ɗaukaka kalmar Allah tutar Allah a lokacin da aka ne aka dushe ta aka binne ta haka mus'ab ya kasance kenan mu kasance muna tahiya tare da matasa matsalan mu matashi in ba mai aikin garau-garau ba ba a tahiya da shi a ce kai ji dan yaro dan yaro za dan yaro za mu zo mu yi karatu gaban shi amma in alaji ne ba su jin kunya su zo wurin su zamna fada dama karin magana suka ce yaro da kuɗi abokin tafiya ana gane da kyau ko to mu kuma sai mu ce yaro da ilimi abokin tafiya haka sahabbai suka yi abdullahi bin mas'ud bai wuce shekara goma sha takwas ba umar yake jawo shi a cikin fada tare da manyan sahabbai dattizawa da shi a cikin mi a cikin fadawa a cikin mashawarta don mi na saboda ilimin da Allah ya basa wannan shi ne ke nan al'akabatu saniya akaba ta biyu mu ida wannan da sauri tun da yau akwai wa'azi a gabanmu sai mu tsaida ma'ana yarjejeniya ta biyu fi sanati salisati a shekara ta uku a salisata ashara a shekara ta goma sha uku minin rubuwa ta annabta wafa da ala rasuli sallallahu alaihi wasallama salafatun wa saba'una rajulan mutum goma sha mutum saba'in da uku sun zo a wajen manzon Allah wa mar'atani da mata guda biyu min arabil madina daga cikin larabawan madina ana gane da kyau ku ji a can an ce mutum nawa mutum shidda aka zo mutum goma sha nawa sha ɗaya yanzu aka zo mutum nawa mutum saba'in to akwai lokacin da za a zo kowa gari gaba ɗaya zai shiga a musulunci wannan shi ne idaja a nasarullahi walfati wannan shi ne amfanin haƙuri ana gane da kyau ku wannan shi ne kenan in kai kayi haƙuri baka ci nasara ba to haƙurin kaɗan kai in ji in magana fabaya'un rasula inda al'akabati saniya sai suka yi mamazan Allah mubaya'a suka shiga musulunci a akaba ta biyu ala an yi abudullah akan za su bauta ma Allah wala yi shirku biyu shai kuma za su haɗasa da komai ba wa an yamna'un rasula idan hajar ilaihim kuma za su ba manzon Allah kariya idan ya hijira zuwa gare su sun ma'akaraju ifna ashara naqiban minhum sai suka hutar da mutum goma sha ɗaya sha biyu daga cikinsu naƙiban naƙib shi ne sayyid ana gane da kyau ko ma'ana suka hidda mutum goma sha biyu a kan su ne shugabanni mutum goma sha biyu nan an zaɓi domin sun zo ne a ƙabilu mabambanta da aka ƙilga ƙabila goma sha biyu ce sai aka ce to kowace ƙabila za a sa guda ya zamanto shi ne shugaba jagora na musulunci a me a cikin wannan ƙabilar فقال لهم الرسول سيما زعل الله يتي مسو أنتم وكلاء على قومكم بما فيهم كو إن قداغو مشابيو كوني وكيلي أكم متاننكو دا أبن ديكي أتكينسو كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم كوني وند زاكو ميكي رسولنا دوكي نوي معنى ميكي كما representate wakilici ana gane da kyau ko ku ne za ku zamantowa kufala ma'ana wakilai da aka ce wakili ana nuhin duk wanda yake abin ga in ka ɗauki abu guda a kan shi duka yanzu misali shugaban ƙasa ya ɗauki in yarjejeniya da wata ƙasa shi kaɗai yarjejeniya ta shafa ta shafi kowa da kowa to shi ne ma'anan kufala ka kafalatin hawariyin da isa kamar nauyin kenan ku ne masu ɗaukan nauyin sauran al'ummanku kamar yadda hawariyawa suka ɗauki nauyin annabi isa alaihi salam suka ba shi kariya ma'ana suka ɗauki nauyi na za su ba annabi isa alaihi salam kariya tare da cewa ba su duka ba ne wasu ne daga cikin ƙabilunsu wa ana kafilun ala kaumi ni kuma ni ne jagora ni ne mai ɗaukan nauyin al'ummata ma'ana ni ne representan wakili na mi na al'ummata ta ƙureshawa fakaraju ilal madina sai suka huta zuwa madina fantasharar islamu fiha sai musulunci ya yaɗu a cikinta aksara min almarratil ula yadda karo na farko as'ila tambayoyi man wafada ala rasuli sallallahu alaihi wasallam fi sanati 13 wa ya ji a wajen manzon Allah a shekara ta goma sha uku arabul madina ko hal baya'u har sun shiga musulunci eh ma za fa'alu ba'da al-bai'a mi suka yi bayan shiga musulunci ha mi suka yi ha sun je sun yada musulunci shine abin da za a ce ma za qala ar-rasul lin nuqaba mi manzon Allah yace ma wannan shugabannin ku ne wakilai na al'umma hal aqamu bi makka bayan sun shiga musulunci sun zamna makka a'a komawa suka yi zuwa garin su al khulasa takaitawa wa fi sanati thalithata ashara a shekara ta 13 wafada ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sun je a wajen manzon Allah 73 rajulan mutum 13 cikin maza mutum 73 cikin maza wa mar'atani da mata guda biyu fa baya'ur rasula inda al-aqabati thaniya sai suka manzon Allah mu baya a wajen aqaba ta biyu wa raja'u sai suka komo fa nasharul islam suka yada musulunci fil madinati a cikin madina darasin da zamu doka a wannan gabar shine ahmiyatu siyada muhimmancin jagoranci muhimmancin shugabanci da sahiya manzon Allah bai ce to shikenan ba sai da yayi ya ɗora mi ya ɗora jagorori ya ɗora shugabanni a cikinsu ana gane da kyau ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa akan duk lokacin da aka samu jami'in mutane da suka wuce biyu to a samu ne a samu shugaba a cikinsu ya tabbata a hadisi manzo Allah yace idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru alaihim ahadahum idan mutum uku suna cikin wata tahiya ko wani balaguro to su sa ɗai ya kasance shine ne shine jagora kuma wanda aka sa jagora dole a yi masa me a yi masa biyayya yana daga cikin karin magana na hausawa mai kyau da ya daidai da ayar alkur'ani suka ce bin na gaba bin na gaba ku ida mini bin allah kuna da matsala a wajen karin magana to kada ku riga ɗaukar not kenan bin na gaba bin allah ya yi daidai da faɗin allah maɗaukin sarki ya ayyuhan ladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulul amri minkum ku yi ma shugabanninku biyayya in ku musu biyayya to kun bi ni wa ni Allah dan ni na umurce ku muhimmancin shugabanci shine in akwai sa ba za a samu sharholiya ba wani mai hikima yake cewa la yasluhu an-nasu fawdha la sarata lahum wa la sarata idha juhaluhum sadu yace mutane ba za su taba daidaituwa ba ba za su taba samun tsari ba in babu me in babu jagoranci in babu shugabanci a cikinsu sai ya ce kuma ba nan gizo ke saƙa ba babu shugabanci in ya kasance shugabannin ɓartayayyi ne in ya kasance jahilai su ne matsalan muke nan akwai shugabancin amma sai dai ne sai dai waɗanda aka sa a gaban busumi ba ba su cancanta ba ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan ba shugabancin ba wa aka naɗa a matsayin shugaba ya cancanta ko bai cancanta ba in dai aka riga aka naɗa sa a addini dole ne kuma ku yi mi ku yi biyayya wallahu ta'ala a'lam inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah